أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayyid bukhari muna fata Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurara don ya amfani mu duniya da lafira alfarmar sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabu tafsiris sala littafin da ke magana akan kasrun sallah raka'a hudu ta koma raka'a biyu shi ake cewa kasru ko takasiru ko kasru kowanne ya zo don haka za mu tashi sabon babi insha Allah
باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر wannan babi kenan taqdiruhu hadha babun wannan babi kenan to menene wannan babin zai karantar yusallil maghriba thalasan fi safari matafiyi shine fa'ili yusalli don za a ji an ce yusalli yana yin sallatuwa ne matafiyi matafi yana sallatan magriba raka'a uku a halin tafiya a halin tafiya matafi yana sallatan magriba raka'a uku abinda tarjuma ke karantawa annal magriba la qasra fiha ko la yadkhulu fiha al qasr ita magriba qasr bai shigo a cikin ta kaga yadda ake sallatar ta a gida raka'a uku ko a halin tafiya ma raka'a uku za a sallace ta to
حدثنا أبو اليمان قال خبرنا شعيب عن الزهري قال خبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عدله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا عدله السير
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير wannan hadisi abul yaman ya zantar da mu qala yace akhbarana shu'aybun yace shu'aybu ya zantar da mu abul yaman shine al-hakim ibn nafi' qala akhbarana shu'aybun yace shu'aybu ya zantar da mu an az-zuhri ya karko daga muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri shi kuma abin da yake cewa qala salimun haka ne qala akhbarani salimun yace salimu dan abdullah ya bani labari shi salimu ɗan abdullahi bin umar ne a gajikan sai na umar bin khattabi ne yana daga cikin manya-manyan fuqaha na madina guda bakwai ɗin nan su ƙasin ɗan muhammad ɗan abubakar biyoncin su jikokin sahabbai ne aga da ƙasin ɗan muhammad ɗan abubakar jikan sai na abubakar da salimu bin abdullah shi kuma jikan sai na umar salimu bin abdullahi bin umar to wannan shi ne salimu ɗan abdullahi bin umar shi kuma salimu ya ce an abdullahi bin umar ya ji daga babansa abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma ya ta'ala tabbata gare su ƙala ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ajala husayru ya ce na ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ajala husayru in tafiya ta gaggautar da shi ma'ana yana cikin gaukar tahiya yana cikin hanzarin tahiya hanzarin tahiya zai yi da huskoki da yawa ya zan ana jiran ka can inda za ka to kaga yanzu a ajalakar sayo tahiyar ta gaggautar da kai yanzu can wasu na jiran ka kamar za a kai marar lafiya asibitin wani gari don haka ka ga yanzu lokacin da za a shiga mota da shi a kai shi ana gaugawa a cimma waɗanda za a je a kai shi wajensu domin a cici watan rayuwar shi da lafiyar shi kaga wannan ajal husairu ne sannan kuma wanda yake matafi kamar zai yi tafiya ko kasashen waje haka to sai ya zama da cewa jirgin da zai shiga lokaci gare shi in ya dan bata lokaci ko ya tsaya yin wasu abubuwa to abin hana airport to duk a ajal husairu ne don haka yanzu yana cikin gaukar tafiya shine fuqaha'u ke ce ma jiddu sayri idza jadda bihi sayru in tafiya ta tsananta gare shi ma'ana gaugawa to shine ce in Annabi sallallahu ta'ala sallam yana cikin gaugawa wani abu ya gaugautar da shi na tafiya to ya yake yi asirul magriba manzo Allah sallallahu sallam yana jinkirta magriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isha'i hayya hadi ta da isha'i ya hade magriba da isha'i amma malamai suka fahimta duk da yake akwai sabani wasu sun fahimci nan jam'i ne suri annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke yi ma'ana ba za a hada magariba da isha'i a lokacin isha'i ba duk a hade su da magariba da isha'i a lokacin isha'i ba shi ake nufi ba to me ake wani ake nufi a jinkirta magariba har karshen ta ya kai dab da karshen ta ana kare ta ba a dauka wani lokaci sai isha'i kaga an yi magariba karshen lokacin ta an yi isha'i farkon lokacinta amma kaga ai kowace lokacinta aka yi amma a sura an haɗe su amma ba a haɗe su ba a wakati jumi'a suratan lawaktan an haɗe su a sura don an yi su tare amma ba a haɗe su a lokaci ɗaya ba wannan shi ne jam'i sure shi ne ce hatta ya jima'a bainaha wa bainal isha'i har annabi sallallahu ta'ala sallam ya hada magriba da isha'i qala salimun salim yace wa kana abdullahi yaf'alu idha ajalahu as-sayl shi ma abdullahi ibn umar din babana haka yake yi in tafiya ta gaggautar da shi dama abdullahi ibn umar yana daga cikin waɗanda suka fi tsanani tsananin koyi da annabi sallallahu ta'ala sallam shi abdullahi ibn umar shi bai la'akari da ma sai ya gane ko ya gane ko bai gane bin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kawai zai kawai zai saboda tsananin watan jumudi akan bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sauraron komi saboda an san dai tunda Allah ya ce wa in tudihu ta hatabi shikenan kawai bai bai yi wa abin manzo Allah ai gure bai yi wa abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asaba bai yi wa abin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam adawa ai koda na sani ko canji a'a to tunda ya yi kini kan haka to ko ya gane ko bai gane bin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bin shi zai kawai Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu
وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه قال سالم واخر ابن عمر المغرب وكان استترك على امراته صفيه بنت أبي أويد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى صار ليل أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله الصيف قال وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله الصيف يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل
وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي أبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت, أس فقلت له الصلاة فقال سر حتى صار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي إذا عجله السير آه ليس بن سعد زاد يددا قال يتي حدثني يونس يتي يونس ابن يزيد الأيلي يتي يا ذن سدني عن ابن شهاب يا كربو دغ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال سالم سي سالم يتي كان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يزم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه yana hadawa tsakanin magriba da isha'i a muzdalifa shi abdullahi bin umar qala salimun sai salimu ya sake cewa wa akhara bin umar al magriba amma abdullahi bin umar ya dinkirta magriba eh wa kana tusriha wa tarana wa kana tusriha ala imra'atihi safiyata binti abi ubayd an kururuta mutuwan matar shi abdullahi bin umar din shine tusriha an yi kururuwa cewa wance ta rasu Allah ya mata rasuwa to wannan kururuwar da za a yi ta ba da labari irin na al'ada ko mata ko ƙanana masu rauni da sauransu to daga surafu surafu wannan da shari'a ta hana to irin wannan ustu sirka kenan an kururuta an yayata mutuwar mata abdullahi bin umar wace ce yace safiyata binta abi ubaidin ita ce safiyatu bintu abi ubaydin fa qultu lahu salim yace sai nace ma abdullahi bin umar lokacin da labarin rasuwar ta yazo ita safiya sai nace da shi as-salata fa qala yace sir a mu tafi dai gaba mu je gaba dai sir shine mana tafi tafi gaba fa qultu lahu sai nace sake cewa da shi bayan wasu lokaci as-salata lokacin sallah fa yayi fa qala yace sir ci gaba dai mu je gaba hatta tsara milaini au salafatan har sai da aka ci mil biyu kaga kilomita uku kenan au salafatan ko kuma mil uku kaga kilomita hudu da rabi kenan an ci kilomita hudu da rabi bayan magariba ta yi amma suka ci gaba da tafiya ba a tsaya a yi magariba ba da duk ya ce mai as-salatu sai ce sir a wuce dai gaba don haka malamai suka ce watan akan jinkirta amsa ta wata magana har sai an kare da watan abin da ake yi daga ƙarshe sai a ba da amsa kaga da ya ce mai sir kawai amma bai ce mai ga dalili ba ya ce a muje ne gaba lokacin sallah shi ya gaba haka ka saba in magariba ta yi da lokaci ya za a tsaya a yi amma yau ya ce as-salat ya ce a asir mu ce gaba ya sake ce mai assalata ya ce sir muce gaba har aka ci kilomita hudu da rabi suna tsaya ka kuma san irin wancan tafiya ta wancan lokaci wanda ba mashin bane ba mota bane za a ɗauki mintota waton kafin waton aka yi waɗannan abin nan bin mil biyu ɗin ko uku assalatu to in ya ce assalatu duka ɗaya ne ko raf'ayi ko nasbari in ya ce assalata kamar yana igra'i ne na bahawa yake yi na bahawa yake da ya ce assalata ya ce assalatu ai hana waktu salati assalatu faƙala sir hatta tsara milayin au salatatan sun manazala fa sallah sannan sai saukai sallah sun maƙala sannan sai ya ce هكذا رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي إذا عجله السير yace to kaji sai zuba da ansa sir din da yake cewa mu ce gaba ne mu ce gaba ne sai da suka ci mil uku nan ko mil biyu sannan sai ya sauka yayi sallah kuma ba da za a yi sallah bai ba da amsa sai da aka gama sallar kaf to ya karantar da mabiyan shi wannan abin da ya ba son ran shi bane ba ganin damar shi bace هكذا رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم haka naga annabi sallallahu ta'ala sallama yusalli yana yin sallah ba masu kai bane wannan al'ada annabi ce ma kaga bai ce haka za ra'aytu an-nabiy sallallahu ta'ala sallam salla idza ajala husayn sai ta yusalli haka ma manzo Allah yake al'ada sace in yana da gaukar tafiya ma'ana tafiya ta gaggautar da shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to sai ya yi waton jinkirta magriba har ƙarshen ta yayi ana ƙare ta sai isha'i ana ƙare ta sai isha'i وقال عبد الله سي عبد الله يتي رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي ناغا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أجله السير يقيم المغرب مو يقيم يتي idan wato annabi sallallahu ta'ala sallam tafiya ta gaggautar da shi yana da gaukar tahiya to yuqimul magriba yana tsayi da magriba ko kuma ya ce yu'akhirul magriba yana watan jinkirtar da magriba wata riwayan ma utimul magriba yana matsa magriba ta kai can kusa da isha'i salatul atama ita ce sallar isha'i to yana jinkirta magriba ko kuma ya matsa magriba da isha'i to shine yu'timu yuqimu ko yu'akhiru riwayatun bi riwayoyi yana tsaye da magriba kai salli ya yi sallace ta salafan raka'a uku to kaji salafan din nan shi addalilin kawo wannan babun yusalli al-maghriba salafan fi safari ثم يسلم سنن سي سلم ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء ثم سنن قل ما يلبس ذاك ان زمان da zai yi kadan ne bayan gama magribai sun mai yuƙimul isha sannan ya tsaida iƙama ta isha'i sannan sai a tsaida isha'i haka tsakanin magribar da isha'in ba wani tazara ana karewa babu wani lokaci mai tsazo haka ya ce sun maƙalla ma ya libasu ƙalla ma ya libasu ai ma'ana maɗin a wajen malaman nahu masdariya ce ai ƙalla lubusu abinda an ma masdariya ita ce wadda da ita da abinda zai zo bayanta duk za a iya shahe su a kawo mazdari ya tsaya matsayinsu kaga lubusu ai mazdari ne ƙalla ma ya labasu kaɗan yake ɗan zaunawa ba ɗan zaman da zai yi kaɗan ne to ƙalla lubusu hu kenan kaga ƙalla lubusu hu ya tsaya matsayin ƙalla ma ya labasu to ita ce ake cewa ma mazdariya hatta yuqim al-isha fa yusalli harakatain sannan ya sallaci raka'a ya sallaci isha'i raka'a bi summa yusalli musanna ya sallama wa la yusabbihu ba'da al-isha'i hatta yaquma min jawfi al-layl wa la yusabbihu ba'da al-isha'i baya nafila yusabbihu nan nafila ake nufi kaga yusabbihu tasbihi shine ma'anar yusabbihu tasbihi to amma ana idlaqin shi a urfi na fuqaha akan nafila sallar da ba farilla ba ana ce mata subha subha annafila eh kamar yadda ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yusalli subhata ad-duha qattu wa inni la astahibbuha itun nake ban taba ganin manzo Allah yayi sallar duha ba tun da nake amma kuma ina son ta wa inni la astahibbuha ina son ta kaga kenan su sahabbai ba duk abin da annabi bai yi ba haramun ne ba ba su fahimci wannan fahimtar ba kuma yadda suke fahimci duk abin da annabi bai ga shi suna ikirari annabi bai yi ba a fahimtar ta a sanin ta tare da kuma an ruwaito annabin yayi su Abdullahi bin Umar ummu hani da sauransu sun ruwaito salatu duha amma ita dai sanin ta to sai a gini akan abin ta sanin akan abin da ta sanin annabi bai yi ba amma kuma take cewa inni la astahibbuha ina son duha a wata riwayar ma ban barin duha ko da za a tayan man da abubakar da ummu rumana mahaifana ban barin sallar duha to kaga ba duk abin da annabi bai yi ba sai a ce bai da kyau yesu sahabbai ba su da wannan fahimtar kwata-kwata kaga kuma duk wanda ya wuce su a fahimta to ya kwashi daji in ka wuce sahabbai a fahimta ka kwashi daji e su ne suka karbi sunna da zahir zahinta e daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan ake cewa watan wala yusabbihu ba'da al-isha annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya nafila bayan isha'i hatta yaquma min jawfil layl wannan a tafiya ba hatta yaquma min jawfil layl sai bayan ya tashi can cikin tsakiyar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi duk halin tafiya ne ake magana kaga ashe halin tafiya ma annabi sallallahu ta'ala wasallam baya bare tahajjudin da yake na kullum qiyamul lailin da yake kullum baya bari shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به باب صلاة التدوء على الدواب حيث ما توجهت به wannan babi na magana akan sallan nafila akan dabbobi wata riwaya kuma yace ala dabbat akan dabba wata kila wasu ga ala dabbat eh wasu kuma ala dawabi mm wato ala dawabi akan dabbobi domin ya shigar da su kowanne wancan ala dabbati to wannan alifin ya istigraqi kawai ko da bai zo lafazin jam'i ba to alifin ya nuna istigraqin duk dabba abu hawa to yin sallan nafila akan dabba haisu ma tawajjahat duk inda dabba ta huskanta babu la'akari da ta huskanci alqibla ko ba ta huskanci alqibla ba duk inda ta fuskanta in dai nafila ne za a wato yi sallan nafila nan duk inda ta fuskanta
حدثنا علي بن عبد الله قال مم.
حدثنا عبد الاعلى قال مم.
حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعه مم.
عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مم.
حيث توجهت به
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به وأن الحديث عبد ال- آ- آ- علي بن عبد الله المديني يا زنتدم قال حدثنا عبد الأعلى يجي عبد الأعلى يا زنتدم شيني عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد الشامي مم. shi kuma ce ƙara haddasa ma'amaru ya ce ma'amaru ibn rashidin ya zantar da mu an yi zuhri shi kuma ma'amar ya ji daga muhammadu ibn muslim ibn shahab az-zuhri an abdullah ibn amir shi kuma zuhri ya ji daga abdullah ibn amir ibn rabi'a an abihi shi kuma ya ji daga baban shi shine amir ibn rabi'ata amir ibn rabi'a قال عند آمر يجي رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي على راحلته ناغا من الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينا صلى على راحلته أمسى دبشي حيث توجهت عند تفسكنت عند تفسكنت به دشي باب لأكري تتاوسكنت الكبلة ناغا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينا صلى إن جاء واتن آمر بن ربيعة inda ita dabba ta fuskanta babu la'akari ta fuskanci alƙibla ko ba ta fuskanta ba duk inda ta fuskanta
حدثنا أبو نعيم قال مم.
حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مم.
أن جابر بن عبد الله أخبره مم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم مم.
كان يصلي تطوعا وهو راكب في غير القبلة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى أم محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة أبو نعيم الفضل بن دكين يجي حدثنا آآ آآ آآ إمام البخاري يجي هذا تدسو duka ya ce haddathana abu nu'aymin to al-fadl dukaini ne qala ya ce haddathana shayban yace shayban ya zantar da mu shine shayban ibn abdurrahman malamin nahw din nan shi kuma yace haddathana yahya yace yahya ko an yahya an ana ce an yahya yace ya karbo daga yahya ibn abi kathirin an Muhammad ibn Abdurrahman shi kuma ya karbo daga Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thauban Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thauban anna Jabir ibn Abdullah akhbaro yace anna Jabir ibn Abdullah sanide Jabir ibn Abdullah al-Ansari akhbarahu ya bashi labari anna an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace tabbas inji Jabir ibn Abdullah yace tabbas annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kana yusalli ya zamo yana salla yana sallata at-tadawu a nafila nafila wa huwa rakibun yana mahayin dabba fi gairil qiblati kuma ta fuskanci inda ba al-qibla ba ita dabba ko fi gairil qiblati yana mai fuskantar inda ba alƙibla ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duka dai wannan yana karantar da watan babu salatu dawi ala dabati haisu ma tawajja na'am eh eh e jirgi da mota din ma ana iya yi sun yi magana akan aban da mota sai dai jirgin ruwa saboda shi jirgin ruwa bambanci gare shi da da da mota bambanci gare shi da mota amma su kuma sun ilhakin har jirgin ruwan ma har motan ma ana iya bata wannan hukunci na cewa ana iya yin nafilar a ciki ana iya yin nafilar a ciki tun imani ne za a yi shi ma wanda ke kan doki imaɗi zai yi ko wanda ke kan wata taguwa imaɗi zai yi ba maganar yin ruku'u daidai da yin sujada daidai duk babu don haka ana iya yin nafilar a cikin jirgin sama da mota da kuma wato irin jirgin ƙasa duk ana iya yi hukunci ga dabba don haka ma sai shigar da dawa don akwai inda waɗannan ababen hawan duka ake shigar da su cikin ake ba su hukuncin ilhaki da waɗancan dabbobi da aka sani wasu lokuta sukan ɗauki hukuncin waɗancan ka kamar yanzu wajen ihrami ihrami abdullahi bin umar yake cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallama yuhillu bil hajji hatta tambaifa bihi rahilatu naga nan sassan biyin harama da haji ko kuma umra har sai dabbar shi ta dan daga kada haka ta dan daga haka kadan to sannan zai labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan sannan ko ni nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala ko umrata wa haramtu bihi lillahi ta'ala sannan ya kama labbaik allahumma labbaik lokacin da dabbar shi take dan dagawa to kaga gini da yanzu a ce lokacin da bus din nan ta an sa giyawan an dan ja ka dan zu to wannan dagawa to sai ta zama daidai da in bi afin rahilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin haushi to kaga guraren da akan ba irin waɗannan ababen hawa namu yanzu hukuncin waɗancan to
حدثنا عبد العال بن حمال قال حدثنا وحيد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب كو حدثنا عبد الأعلى أي أي شيء عبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى بن حماد sannan wahaibun ba shi ne sai sa wahaibin wahaibu ne sai gyara shi haddathana wahaibun قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله وأن الحديث عبد الأعلى بن حماد يا ذا تدموا إن جمه البخاري قال حدثنا وهيب يجي وهيب يا ذا تدموا قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة يا ذا تدموا أن نافع يا كتبود نافع قال يجي وكان من عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي على راحلته ya ce abdullahi bin umar ya zamo yana salla a kan rahilatihi dabbashi wa yutiru alaiha kuma ya yi wutiri a kanta ma'ana sallar nafila wa yutiru alaiha kuma ya yi wutiri a kanta wa yi kubiru kuma yana ba da labari annan nabiya sallallahu ta'ala da sallam kane faru ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ma ya zamo yana yin haka to anan cewa yana salla ala rahilatihi nan dai karara an san sallar nafila ce to amma wa yutiru ala rahilatihi to nan ka akwai maganganu saboda an samu riwayoyi masu kaman karo da juna nan kaga wannan riwaya ta tabbatar da Abdullah ibn Umar na wutiri kan dabba saboda ganin wutiri karhin shi ya na saurin nafiloli wasu na ilhaƙin shida sallar farilla ba a yin ta kan dabba don haka ba a wutiri kan dabba ba kamar sauran nafil fili ba to nan an rawaito shi Abdullahi Umar yana wutiri kan dabba don haka da shi ne wasu daga irin su Ata'u Ata'u Abi Rabah da Hasan al-Basri da Salim ibn Abdullah da Nafi bararren Abdullahi ibn Umar din duk sun dogara da wannan hadisi da matara kama da shi a bisa cewa matafi ya halatta gare shi wuturi akan dabba kuma wa bihi qala malik ibn shafi'i eh da shi imam malik da shafi'i da ishaqa kuma wayarwa an ali an rawaita daga sayyidina ali da ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu amma wa kana malik imam malik wani zance nashi ya zamo abinda yake cewa bai halatta watan wannan ina magana ne kan wa kana malikun yaqulu la yusalli ala rahila bai salla abisa dabbas illa fi safarin tuqsur fi salat sai a cikin tafiyar da za a yi ta isa a yi mata kaso amma uzai da shafi sun zo to maganan dai inda sabanin yake to nan an ruwaito yana yi to kuma sai gashi daga baya kuma an ruwaito cewa yana yin nafila akan dabba har sai asuba ta kusa ya ga asuba za ta yi sai saukai wuce kaga nan kuma an ruwaito bai wuce kan dabba ƙasa yake wuce kaga an ruwaito wa hatta jubi zalika ma rawahu tahawi suka kafa hujja da abinda tahawi an ibn umar annahu kana yusalli ala rahilatihi wa yutiru bil ardi yusalli ala rahilatihi wa yutiru bil ardi kuma wai kuma annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kadhalika kana yaf'alu kuma isnadi shi ingantacce ne garau imam tahawi ya rubuce shi to saboda haka sai malamai suka ce to tunda haka ne shi dai wujiri sunna ce mai karfi don haka har yanzu bai cira ta zuwa ga zama farilla ba balle a ce ba a yin shi akan dabba ba a yi shi akan dabba saɓani ne na malamai wasu kuma suka ga saɓani da aka samu wajen Allah bin Umar nan yana sauka ya yi wutiri nan yana yi kan dabba to sai ya karantar da tahyiri zaɓi ne duk da ka yi in ka ga dama ka yi wutirin kan dabbar don haka aka ruwaito ya yi in ka ga dama ka sauka ka yi don haka aka ruwaito ya sauka ya yi don haka wasu suka ce wannan shi ne kawai bisa kan tahiri ne zaɓi ne sai wanda ta ga dama ka babu imani ala dabbati wannan babi kenan na imani akan dabba imani to an ce ana sallah kaga can ana jin za a bi bashin tambaya shin sallan nan da za a yi ya za a yi sallah kan dabba sai aka ce ai imani za a yi ma'anar imani sai ka yi nuni kayan kuku kan dabbar ka yi nuni ka yi sujada kan dabbar sujada taka ta ɗan sunkuya fiye da uku ko ga nuni da gani za a san wannan sujada ce wannan ruku'i ne to da nuni za a yi to حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته اينما توجهت يومئ وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ أينما توجهت يومئ وذكر عبد الله أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله وأن الحديث موسى بن إسماعيل تبو ذكي يا بن تدمو قال يتي حدثنا عبد العزيز يتي عبد العزيز بن مسلم يا بن تدمو قال يتي حدثنا عبد الله بن دينار يتي عبد الله بن دينار يا بن تدمو قال شما الماجر عبد الله بن عمر نشي عبد الله بن دينار عبد الله مال الماجر عبد الله بن عمر كما مال الإمام مالك kamar yadda nafi'u albajiri ibn umara kuma malamin imamu malik to abdullahi ibn dinarin ya ce kana abdullahi ibn umara radiyallahu ta'ala anhu ma yusalli fi safari ala rahilatihi aina ma tawajjaha fi yace abdullahi ibn umar ya zamo yana sallah a halin tafiya akan dabbashi duk inda ta fuskanta nuni yake yi wa zakar abdullahi kuma abdullahi ibn umar ya zantar da mu cewa annan nabi ka da alu wannan aiki fa da yake yi kada a dauka babu mai kafa ma aikin shi hujja daga cikin sahabbai kamar ibn abdullahi ibn umar in yi abu to sai a daure shi da hujja sauran su ma ba wai ba su da hujja bane amma sukan yi su shiru sai dai kawai a fahimci haka suka karanto daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi da yawa in yi abu musamman abun da yake yana da yan bakunta ko ya ce to sai ya daure shi da hujja ce haka na ga manzo Allah ya yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ka ce wa zakar abdullahi anna nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana yaf'alu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana aikata wannan to babun yanzu lil maktubati babun yanzilu lil maktuba wannan babi kenan yanzilu lil maktuba matafi an ce yana sallah akan dabba amma na fila to amma ba farilla kan yanzilu ya sauka lil maktubati li ada'i ko li ajli ada'i salatil maktuba domin ya ba da sallar farilla ba zai yi ta ita akan dabba ba
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أسيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على على الراحلة يسبه يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن آمر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وأن الحديث يحيى بن بكير هذا التدم قال يتي حدثنا الليث يتي ليس بن سعد يا التدم عن أقيل يا كربو دغ أقيل عن ابن شهاب يا كربو دغ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يا كربو دغ عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره yace haƙiƙa amir bin rabi'a ya bani labari qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa ala ar-rahilati yusabbihu yana naga annabi sallallahu yana kan dabba yusabbihu yana nafila yumidu bi ra'sihi yana nuni bi ra'sihi da kansa qibala ayi wajhin tawajjaha duk fuskar da dabbar ta fuskanta duk mafuskantar da dabbar ta fuskanta can annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci gaba da sallar shi walam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna zalika fi salati al-maktuba yace amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata wannan a sallar farilla kaga ma'ana yanzilu lil maktuba kenan tunda bai yi akan dabba sauka kenan yake kaga mafhumi ne ya alakanta hadisin da tarjama akwai alaƙar da za ka ga in ka karanta tsakanin da tarjama da hadisul babi zahiratun karratake wani ma hadda da fadi za ka ga ambace ta amma wata mafhumi ne zai fadi ta ai kaga babu lafazin da yace yanzu manzo Allah ya sauka to amma tunda bai bai yi kan dabba ita bai yi kan dabba kenan mafhumi zai fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam sauka yake yi sai sallar farilla
وقال الليث حدثني يونس يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراهلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
حدث وقال ليس ليس بن سعد يجي حدثني يونس يونس بن يزيد الأيلي يا من صدني عن ابن شهاب يا كبر محمد بن شهاب الزهري قال يجي قال سالم سالم بن عبد الله يجي كان عبد الله babansa abdullahi bin umar ya zama yusalli ala dabbatihi yana sallah akan dabbar shi minal laili wato cikin dare minal laili wa huwa musafirun alhali yana matafi ma yubali aishu kana wajhuhu bai da akari bai damuwa ina ta fuskanta ita dabbar ina ta fuskanta alƙibla ta fuskanta ko ta ba alƙibla baya ko tana hannun riga bai la'akari da wani shine ma yubali haisu kana wajhu bai la'akari da ina huskar shi take huskanta domin inda dabba take huskanta kawai ne yake huskanta to haka bai la'akari da ina huskar shi take huskanta qala ibn umar kuma abdullah ibn umar yana cewa in yi haka wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yusabbihu ala rahilati ibala ayyi wajhin tawajjaha manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana nafila akan dabba duk inda duk fuskar da dabbar ta fuskanta wa yutiru alaiha kuma ya wutiri a kanta kaga wa yutiru alaiha ya wutiri a kanta kaga can abdullahi ibn umar watan kaji dalilin shi cewa an ruwaito da wutiri kan dabba gani yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wutirin kan dabba غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة سيدي شواه annabi sallallahu ta'ala sallam bai sallar farilla alaiha akan dabba to
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن صوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راهلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة wannan hadisi mu'adh bin fadala ya rantsar da mu qala yace haddathana hisham yace hisham ya rantsar da mu an yahya ya karbo daga yahya an muhammad ibn abdurrahman ibn thuban ya karbo daga muhammad ibn abdurrahman ibn thuban qala yace haddathani jabir ibn abdullah yace jabir ibn abdullah al-ansari ya zantar da ni annan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sallama Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi ya zama yana sallah a bisa dabbar shi nahwal mashriq yana fuskantar mahudar rana yana fuskantar mahudar rana fa idan arada domin mahudar rana su a wajen su ba ko ina bane inda rana ke hitowa zai zama gabas in kana son ka dauki misali in kaje Madina inda ake fuskanta ai sallah daban inda rana ke hitowa daban sai ga rana na hitowa nan wajen bakiya kuma ba nan ake huskanta a sallah ba ba nan ake huskanta a sallah ba to saboda haka saboda a madinin mutanen madina makka suke kallowa makka suke kallowa ba ruwansu da inda rana ke hitowa mu abin da yasa muna yankin da in an yi la'akari da inda ka'aba take mu ga wajenmu inda rana ke hitowa nan ka'aba take gare mu don haka yanzu sai mu dibi gabas don nan ka'aba take gare mu amma akwai yankin da su ka'aba ba mashriqu take gare su don haka ga mutanen Madina sai zama na cewa ba ba abin da suke kallo ba ba inda rana ke hitowa suke kallo su yi sallah ba sabanin don haka yace nahwal mashriqi inda rana take hudowa فإذا أراد أن يصلي المكتوبة أما إما ذا الله ننفن يسلى فرلا نزل فاستقبل الكبلة سيسو كيكا للكبلة كاغنن قلن mashriqu nan ba qiblatu bane gare su sabanin wasu wurare da mashriqu mahudin rana zai zama kuma shine nan alqibla nan jihar Ka'aba take wannan hadisi wanda yake magana a akan fuskantar gabas a in ana kan dabba duk in ta fuskanta a yi sallah amma in za a yi sallar farilla mana a yi sallar nafila in za a yi sallar farilla a sauka a fuskanci alƙibla to nan sai wasu malamai suka ce wannan hadisi da wanda ke kama da shi yi khasisu qawlan yana tafsisin zancen sa madaukakin sarki wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu nan kam a sallar watan farilla amma a sallan nafila haisu ma tawajja mazalla na kallon haisu ma tawajja amma nan da aka ce wa haisu ma kuntum fawlu wujuhakum shatrahu farilla ce da kuma fa aina ma tuwallu to sannan kuma wa bayyinu anna qawluhu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah fi nafilati kaga fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan khasun fil nafila duk inda kuka fuskanta duk inda kuka fuskanta fa famma wajhullah Allah ya yarda nan kawai ku fuskanta ku kaga nan a sallan nafila akan dabba halin tafiya sallan nafila akan dabba halin tafiya to
babu salatu taqawwi ala al-himar eh kan sura minti minti 50 ne zaci shi ne cika shi bismillah babu babu salati tasawwi al-himar babu salati tadawwi alal himari wannan babi kenan na sallar tadawwi alal himari akan jaki to kaga nan malamai za su ce to kuma sabuwar magana can an ce wato babu salati tadawwi alal dawabi to shi himaru bai cikin dabbatu ne da aka ware shi da ambato to saboda haka sai aka ce i wa in kana dakilan fi babu salati tadawi ala dabbati ba to fi wa fi babil imai ala dabba gashi imai ala dabbati kamata a ce himaru ma ya shiga cikin dawabu kuma ya shiga cikin dabbatu to ishara ce ala annahu la yushtaratu an takuna dabbatu dahiratul fadala fadalat ba shar'i bane dabbar da kake kanta sai ta zama wadda adda tsarkin bayan garinta ce ko wadda bayan garinta bai da tsarki ba sharafi ba ne kowace ce dai amma dai ya zama da cewa ba ta da wannan watan najasarta ko bayan gidanta in ba mai tsarki ba ce to bai shahi ka ba kai mai yin sallah a kanta ba ka ba ka gani ba inda turo son ta ya taba ka kaga lafiya lau kenan amma ita don turusanta ta yi bayan gida kuma bayan gidan nan watan najasa ne don akwai dabbobin da bayan gidansu najasa ne akwai waɗanda bayan gidansu ba najasa ba ne to shi aka ce babu la'akari duk dai da babu kaga mai tunani zai yi tunanin watakila ban da himaru sai ya ware shi to tun da ban da shi to sai aka shigo da shi don tunkuɗe wahamin wanda ke tunanin banda ire-iren shi tare da akwai saɓani ma akan turo sun shi watan jake ɗin domin wasu sun ci sannan kuma da zufa wasu suka ce to ai in ba a cin dabba zufanta ma ba ɗahiri ba ne zufanta ma ba ɗahiri ba ne to amma ga shi kuma a za a ruwaito cewa an yi sallah kan jaki an yi sallah kan jaki kuma ba ba za ka raba shi da zuha ba kuma zuhan ba za a raba shi da wanda ya hau shi ba to kaga wannan sai aka tunkuɗe wannan tawakkumi din akan cewa watan hadda jaki ana yin sallah watan akan shi
حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمارين ووجهه من ذا الج- من ذا الجانب يعني أن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله رواه إبراهيم بن الأهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني أن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعله لم أفعله wannan hadisi Ahmad ibn Sa'id ya zantar da mu qala yace hadathana Abban yace Abban ya zantar da mu qala hadathana Hammam yace Hammam ya zantar da mu qala hadathana Anas ibn Sirin yace Anas ibn Sirin ya zantar da mu qala yace istaqbalna Anas mun je tariya Anas ibn Malik hina qadima min ash-Sham lokacin da yaje Sham to ka hanye shi ta dawowa sai muka je tariyar shi falakina bi ayni tamr sai muka haɗu da shi a ainihin tamr sunan wuri ne ainihin tamr kara ainihin yusalli ala himarin sai na gan shi yana salla ala himarin akan jaki wa wajibuhu min zal janibi huskar shi tana kallon wannan bangaren yace wannan bangaren ya nuna ne ya'ani an yasar al-qibla yana nufin tahawud al-qibla fa qultu ra'aytuka tusalli li ghayri al-qibla sai na ce mashi in ji anas ibn sirina dan dan uwan muhammad ibn sirina ne yace sai na ce mashi a'a ya akai muka ga kana sallah ba inda alqibla take ba fa qala yace laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alu ba dan da naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba da ban yi ba i wannan aka yi sallah kan dabba kuma kan jakin nan kuma ba tare da fuskanta alqibla ba ابن طهمان يروي تيش عن حجاج عن انس بن سيرين عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا كاو wannan ne watan cewa ta wata hanya ibn tahman daga hajjaj daga anas ibn sirina daga anas kaga sakanin waccan hanya ta ahmad ibn sa'id daga habban daga hammam sannan anas ibn sirin anas ibn sirin kaga tsakanin watan akwai mutum nawa Ahmadu bin Sa'id Habbanu Hammam sannan Anas bin Sirin wa riwaya farko kenan amma riwaya ta biyu Ibn Tahman Hajjaj an Anas bin Sirin kaga wannan tafi kusa tafi kusa da Anas bin Malik domin mutum uku ne sannan Anas bin Malik amma wacce riwayar mutum hudu ne sannan Anas bin Malik ne na biyar